hatta tazkuru rajulan jabba har zaka ambata mai wani sarki mai tsaurin kai kana yudu abin rubu sarkin da yake da'awan cewa yi Allah ne za a kama mun sunansa kada mata kuma alhali hakika ya mutu manzu salatin ya ta sanatin tun daga yau ya kai shekara ɗari uku wata tsakar biya ni za ka yi izgidanci su ma amsaka hu ya rike ni wa jama'an nafi ya tara masa mutane sun ma inna ma tawbi ila al-malik aka rike tamlika aka yi gun sarki wa kana aqilan shi sarkin mai hankali ne adila mai adalci ne fa qala lahum sai sarkin ya ce ma qisatu hadha al-fata me labarin wannan saurayi qalu suka ce asaba kanzu wani taska ne irin boyayyen kudin nan ya sata ko kuma ya tsinta mun ce nuna mana gurin gahi yaki fa qala lahul malik sai sarkin ya ce la takaf kada kai ji tsoro fa inna nabiyina isa alayhi salam mu annabinmu isa kira da amincin Allah amarana ya umarce mu Allah na akwai min al-kunuzi ba ma rike wani abu daga taska wanda mutum ya tsinta illa ku musan sai dai ku musi mu raba gida biyar mu dau daya fa da ba ila al-kamsu hadal wannan wanda ya tsinta kuma sai mu ba ya kashi hudu wa muli salimin za a koma lafiya babu wani abu fa qala sai tamlika yace ai wal malikun ya kai wannan sarki tasbuda bi amriya wannan lamarin da ya tabbata lamarina ma azabtu kanzu ni ban tsinci taska ba wa inna ma ana min ala hadhihi almadinati ni ma ba mutumin wannan garin ne fa qala lahu aka ce anta min aliha wai shin kai dan garin nan ne qala yace na am qarai qala yace a ta ba aru fiya ahad yanzu a garin nan ka san wani qala yace na am qarai na san wani qala sai yace da ni to fa samlana ka ga ambata mana sunanka fa samalahu na wa min alwurajilin ka ambata mana suna sai ce na san wane na san wane na san wane ya kama mutum dubu falam ya aruwa minhum rajulan wahida a mutum dubun nan sarki abdurrahman bai san ɗaya ba kalu suka ce ya haza kai ya kai wannan saurayi ma na riwa hadira in wayannan sunayen ma ba ma mutanen ba mu sunayen ma ba mu san su ba wale sai ya mina zama ya ahli zamani wannan sunan ba mutanen wannan zamanin namu bane walakin hallaka fi hadhihi madinati dar to mun ji kai din a wannan birnin kana da gida fa qala yace na'am kwarai ai wal maliku ya kai wannan sarki fa ba azma iya hadin to bari mu daka ka da ɗaya mu je mu ga gidanka fa ba azma hul maliku sarkin ya aika yi da jama'atin mutane da yawa hatta hatta bihim darin har aka je gidan tamlika arafa a daru bil madinati gidan da yake madaukaki a birnin wa qala yace hadihi dari wannan ne gidana suma qara albaba ya kwankwasa kofa fa karaja lahum shaykhun kabirun sai ga wani dattijo tsoho ya fita kadi tsarka wanda dattijon nan gaba ɗaya ma ya riga ya sake sai ya daddafa ƙasa haji bahu gidansa ma ya faɗa ya rufe idan minar kibari saboda tsufa ala aini ga idanunsa wa huwa faza ya fito a birgice mar'uban a tsorace mazuru hankalin za ta yi faƙa da ya ce ai wannan ya ku mutane yanzu dattijon ma balukun me yake faruwa ne faƙa da lahu rasulul malik sai ma sunjan wannan sarki ya ce ina hazal gulam wannan yaron ne ya za'amu wai yake riyawa an na hazihi dare daruhu wannan gidan da kake ci ci gidansa ne fagari ba she wannan dattijo ya cika da fushi wani ta bace ya waiwaya ile zuwa ga yaron fankabar shek ala ya dai sai shehun ya dukuba fankabar shek sai dattijon da ya waiga ya kalli yaron sai ya faɗi ya tsotsi kaban yaron warijilai da kababansa ya gabiluwa yana sumbata wa kala yace hada jadi yace hakika yanzu na gane wannan kakana ne wa rabbul kaba na rantse da ubangijin kaba wannan kakana ne wa huwa adil bitati wannan yana daga ɗayan samari alladina harabu wanda suka guje min daga yanusa daga sarki daga yanusa almalik wannan sarki aljabbaru mai tsaurin kai ila jabbar samawati izuwa ga ubangijin samai wal ardi da kasai ولقد قال عيسى عليه السلام حقيقة أنم عيسى إلى دعامة الله أكبرنا بقصتهم يا بام الأبارس وأنهم سودنا سيحيون دسنزع يرايات ونهى ذلك إلى الملك وأن الأبار عاكي ذلك فركب الملك سيسرك يهوى وأتى إليهم يزو غريس وأعلنهم يحل السيس فلما رأى الملك تمليكا yayin da sarkin ya ga tamlika nazala sai ya sauka an farce yi gabanin dawakansa wa amala tamlika ya dauki tamlika ala atiki ya kafadansa abdurrahman a kafadansa ya dauki tamlika faja alan nasu mutane suka sanya ya gabilu ne dai suna sumbatan hannun tamlika warjai da kafafunsa waya na lahu suna cewa ya tamlika ma hu ila biya sahabika me ubangiji ya aikata da mutanenka fa akbaruhum sai ba su labari annahu su dana bil kabi suna nan a cikin kogo wa kanat al madinatu ita wannan birni ta kasance qad waliya harajulani mutane ne guda biyu suke dubintansa malikul muslimin akwai sarki wanda yake musulmi wa malikul nasrani da wani sarki ba nasari faraki ba wayannan sarakuna guda biyu suka yawa fi ashabi ma cikin jama'ansu wa kaza tamlika tamlika sai da ki falan ma saru qariban yayin da suka tafi kusa min alkabi da kogon qala lahu tamlika sai tamlika ya ce ya qaumi ya ku jama'ana inni akawuni ina je tsoro anna ikiwati kar yan uwana ya hasuna sai jin motsinku biyu wa ƙaye ko kuma su ji aukuwar hawazir da kaili na kobatan dawakai wadda wabi da sauran dabobi wa silsilatin lidan da ƙaraji na linzami wasu layi da na takubba kawai zannu na kada su yi tsammani an na daga yanusa kada ga shehu kada su yi tsammanin daga yanusa ne nufo su fayan mutu na jami'a idan za su mutu gaba ɗaya faƙufu ƙalilan ku tsaya ɗan kaɗan hata a dakalin ilaihim har na higa gunsu fa akbar hunna ba su labari fa waqawan nasu mutane suka tsaya wada kala alaihim tamlika tamlika yi higa fa wasaba ilayhi fitiyatu wayannan samari suka zabi da gare yi wata na qahu suka rungumi wuyayen tamlika wa qala suka ce da hi alhamdulillah dukan godiya ta daga sarki Allah allazina jana min daga yanusa sarkin da ya tseratar da mu da kai din daga daga yanusa faƙala sai tamlika ya ce da auni minku ku kyale ni wa min daga ku daina magana daga yanunsa ai a wannan gurin da kuke ga mun zauna mun zauna ne shekara ɗari uku da ɗoriya don kwanakan mu ya fice kwanan mu nawa ne anan ya tambaye su dan ya tambaye su a wancan ayan ma na Qur'ani ta qala kam labi su qalu labi su na qalu labi na yawma naw ba'da yawm qala ya bal labi su qala bal labi su mi'ata amin fanzur ila da'amika wa sharabika lam yatasanna wa ya tambaye su yace kam labi kwanan ku nawa ne anan qala suka ce labi su na yawman zaman mu anan wuni ne mana aw ba'da yawmin ko shayin wuni qala sai tamlika ce bal labi su salasa miyata zaman mu a nan shekara ɗari uku ne wa kisa sinina da shekaru tara wa kada mata daga ya nusa yanzu magana da nake gaya muku daga ya nusa ya mutu wan karara karnin ba da karnin wannan zamani da kuka sani ya riga ya ƙare wani zamanin ma ya zo ya ƙare wa amana ahlul madinati mutanen wannan birni yanzu sun yi imani da Allah billahi alazim ga Allah ne girma karu suka ce irba ya ka daga hannayenka wannan ba aidina mu ma mu daga hannayenmu farabahu aydiyahu suka daga hannayensu wa qalu suka ce Allahumma ya ubangiji bi haqqi ma aritana min al-ajaibi Allah saboda haƙin abin da ka nuna mana na abubuwan mamaki fi an huzina cikin kawunan mu illa qabalat arwahuna Allah ka zare rayukan mu wa lam yadala alaina adan kar wani san halin da muke ciki fa amara Allah malakal maut sai Allah ya aiko malaika azra'ilu fa qabala arwahum ya zare rayukansu wada masallahu babar kabi Allah ya shafe kofar kogon kafin ba su zo sun dauka za su yi go tare da su da suka faɗa kurin ya daga aka addu'a yake nan babu sun mutu kuma kana aunawa so nawa suka mutu ran da suka yi ga kogon sun mutu shekara ɗari uku nan babarci bane mutuwa suka yi yanzu kuma Azra'il ya ƙare zare ransa so biyu kaga mutuwa na biyu kenan aka yi to bari mu ci gaba da magana kafin sarkin suna tsammanin zai zo ya ce ku yi gafurin suka ji shiru to da suka yi jiru fa amara Allah al malakal mauti fa qabala arwahum wa da masalla babu al ka'aba wa qabala al malakani amulkani wayannan sarakuna guda biyu suka zo ya duba na haulul ka'abi suna kewaya geban wannan kogon saba ta yamin kwana bakwai aka je kogon ba kofa fala yajiduna lahu baba ba samu kofa ba wala manfazan ko wani mazarta wala masalakan ko mashiga fa ya kana hina izin a wannan yayin suka sakankance bi da ɗirin wannan tausasawa suna layil karim aiki ne na Allah ne karamci wa anna ahwaluhum domin halayensu kana ibratan lura ce arahum Allah iyaha wanda Allah ya nuna musu fa qala muslim sai muslim ya bada ala dini matu sai musulmin sarkin ya ce yanzu ni ne zan yi masallaci a gunnan ala dini ma dan akan addini na suka mutu ana ibna ana abna alal babul kabi ni ne zan gina kobar koban na masjidin masallaci wa qala nasarani ba nasaran nan sarkin yace bal matu ala dini sun mutu ne akan addinin mu na annabi isa fa ana abna alal babul kabi ni ne zan yi gini a kobar kogon su diran zan gina hasumiya faqata talal malakani sarakunan nan guda biyu suka tada yaki fagalabal musulmin sai Allah ya ba da nasara ga yi musulmin ya yaƙi wannan ba nasari fabana alal babu da ka'abi a kofar wannan kogo aka gina masjidan masallaci fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine faɗan Allah madaukakin sarki ma kana min qissatihim daga kissar wa'annan mutanen kamar yadda Allah yake cewa qala allazina galabu ala amrihim qala allazina galabu ala amrihim lanattakizanna alaihim masjida to kaji wanda suke Allah da yace qala allazina galabu ala amrihim to sarkin nan Abdurrahman shine nasara akan wancan sarki wato Banasari shine suka gina masallaci a gurin wazalika ya yahudu sayyidina ali ce ya kai yahudu ma kana min kisa wannan shine labarin mutanen ashabul kahfi sun maƙala aliyu karmallahu wajahu lil yahud sai da na ali yace da yahudan nan sa'aluka billahi ba yahude zan roƙe ka da Allah awa faqa haza ma bi tauratiku yanzu wannan ya dace da abin da yake a tauran ku fa qala al yahud sai ba yahudan yace ma bi tu harfan wala naqasat harfan wallahi ba ka ƙara harafi ba kuma baka tauye harafi ɗaya ba la ta samani yahudiyan ya ce kai sai da nali ka daina ce min ba yahudi fa in ya shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ba yahudan ya ce to ashhadu an la ilaha illallah ni yanzu ka daina ce min ba yahudi ni na yeda babu sarki abin bauta da gaskiya sai Allah anai muhammadu na yadda manzon Allah ne wa annaka a'lamu hadhihi ummati kuma kai ne wanda ka bi kowa sani daga wannan al'umma to labarin yana da yawa daga nan kuma sai mu dawo muku dan ƙarhe ƙarhen labarin tunda kaga muka ce za a yi dinnan ai kaga sai a ji har magariba eh to amma daga ga dan ƙarhen nan wanda za mu kawo muku saboda sai a je har a tayi karatun bai kare ba labari waru ya arwaitu ana nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbuhu an yarahu dan annabi ya tambayi ubangijinsa yana son ya ga sahabul kabi faqala sai Allah ya ce masa innaka lan tarahu fi dare duniya ce a nan gidan duniya ya rasulullahi ba za a za su haɓar kafi ba ba za a gansu ba walakin ab'ad ilaihim arba'ata min kiyari ashabika sai dai yadda za a yi ka duba ashabbanka ka zabi sahabbanka zababu guda hudu liyablughum risalatika su je su isar musu da aike wai da uhum su kirawo su ila imani bika su ba da gaskiya da kai faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ila da amalincin Allah ya faɗa li jibril ga jibril yace kai ba abazu ya jibril ya ya zan aiki sahabbaina kan sai sai jibril yace absat ki saka yace shin fada bargonka haka jibril ya ga annabi yace shin fada bargonka sai annabi ya shin fada bargonsa wa jalasa ala darabi min darabi abukar sai jibril yace ka ce da abukar ya zauna a nan bakin a gaban annabi sai sai na abukar ya zauna bakin bargon wa ala sani umar yace wannan bakin bargon ka ce umar ya zauna sai da umar ya zauna wa ala salisu na hukun nan ka ce ali ibn abi dali ya zauna sai da na ali ya zauna wa ala rabi na hudun ka ce abu zarrin algifari ya zauna ba sai da na wasu ba na hudun ne sai da na abu zarrin eh sannan sai jibril ya ce to ya rasulullahi ya ce jibril sun zauna ya za a yi sai jibril ya ce uduriya ka ce da iska ta zo arrukawu wadda take mai sanyi almustakiratu li sulaiman ibn dauda alaihi salam wannan iskan da Allah ya hore wa Suleiman dan gida Annabi Dauda ka kira wata fa inna la amara Allah zai umarce ta an tudi ka ita iskan yau za ta maka biyayya fa fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da amincin Allah sabbata a gare shi annabi sai ya kira wa iska kamar yadda aka umarce shi shikenan ma amara hubi fa amara humar riu nan da nan a gaban annabi wannan sahabban guda hudu iska ya dauke su hatta in taqalat biyun ila babu iskan nan bai ajiye su a ko ina ba sai da ya kai su kowar kogon ashabul kafi fala ma da lau min babul kafi yayin da suka kusan su je kofar kogon kala uminu hijiran wannan kofar da ta toye dutsen nan sai ya cire fa kamar kalbu sai karan ya taso musu shine absar rau yayin da suka ga haske wa harra yayi kansu wa amala alai yayi dauki kansu karam fala ma ra'au yayin da karen ya gansu sai gane za harraka ra'asu ya din ya sunkuyar da kansa wa basu basa bi zambi ya dinga karkada jela wa ma birazi karen ya musu nuni da kansa ya musu haka eh an adakalul kaba fi ga kogan fadakalu wannan sahabbai na annabi guda hudu suka yi ga wa qalu suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu faradahum Allahu alaihim arwahum taki Allah ya mayar musu da rawukansu fa qamu suka tayi samarin nan bi ajma'in gaba da wa qalu suka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu fa qalu sai sahabban suka ce inna nabiyillahi Muhammad ibn Abdullahi annabin Allah Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam ya garau alaikum salam yana aika sakon gaisuwa gare ku wa qalu annabi ya ce mu gaya muku ya ce mu gaya muku ala muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma damat samawati wal ard suka ce annabi sallallahu shine yanzu manzo daga nan har zuwa tayin kiyama wa alaikum bima balagtum dan mun zo nan ne a ce a isar muku da sabon addinin musulunci inan su dinnan jala su suka zauna biya jima'in gaba da ya tahaddasu suna sahabul kabi sai suka dinga hira da sahaban annabi fa amanu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam suka imani da annabi muhammad kamar da da suka imani da annabi isa wa qalabu dinil islam suka karba addinin musulunci wa qala suka ce aqra'u muhammad sallallahu alaihi wasallam min salam ku ce da annabi muhammad muna aika masa sakon gaisuwa summa inna ma aka zo malajiyahum daga nan kuma suka koma suka kwanta wa saru ila an rukudatihim har yanzu barcin suke bayan sahaban annabi to ba wanda ya karata da su ila sai dai a ƙaryen zamani inda kurujul mahadi idan mahadi ya fito fa yuqalu za a ce innal mahadi shi mahadi yusallimu alaihim zai zo nan gaba ya musu sallama wa yuhayyihim Allah ta'ala yace Allah yana gaida su summa innahum in mahadi ya gaida su a lokacin Allah zai mayar musu da ransu summa innahum yarji'una bayan mahadi in sun koma sun kwanta ila ruqada zuwa ga barcin su to fala yaqumuna ila yawmil qiyamati bayan nan ba za su ƙara tayi ba bayan mahadi ya ta da su ya gaida su to gaskiya sun koma sun kwanta ba za su ƙara tayi ba sai ranar tayin kiyama su majalisu kullu wayi da minu kowane ɗaya ya zauna ala makani a gonsu bayan sahaban annabi sun gama wannan to kuma sahaban annabin kowane ya koma ya zauna a bakin mayafin wa amalahum riya sai iska ya dauke su ruka a wannan mai sanyin fa abada jibrilu alaihi salam jibrilu ya zo ya sauke su fa akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya baiwa annabi labari bima kana minhu da abin da ya kasance fala ma ta wa nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka zo gurin annabi kana yace kai ba wajatumuhum annabi yace ya ko same su wa man ladhi ajabukum da me suka amsa muku fa qalu suka ce ya rasulullahi da kalana alaihim mun shiga gunsu wa sallamna alaihim mun yi musu sallama fa qamu sun taya barar duk salamu sun mayar mada sallama biya jima'in baki ɗayansu wa balagnahu risalatika mun yi zar muka da mun isar da aikenka gare su fa ajabu sun amsa wa anabu sun juyo wa shaidu kuma sun shaida annaka rasulullahi haqqan kai manzon Allah ne na gaskiya wa hamadillah kuma sun yi wa Allah godiya alama akramahum bisa ga karrama su da Allah yi bi kurujika da fitarka wata wajihi risalatika da kuma fuskanto da aikenka zuwa gare su wa hum yaqra'una alayka salam suna aika sakon gaisuwa gare ka fa qala alayhi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah ya ce Allahumma ya ubangiji la tufarriqu baini wa baina asahari Allah kar ka raba tsakanin da tsakaninsa da kaina wa ahba'i da masoyana wa gafir liman ahabbani Allah kai gafara ga duk wanda yake so na wa ahabba ahlu baiti ga wanda yake son yan gidana wa ahabba ummati da wanda yake son al'umma na wa ahabba ashabi da wanda yake son sahabbaina to anan ne aka kawo muku a takaice dan a cikin tafsirin za mu tada ragowar bayanin to mu je tun da ka ja sura bismillahir rahmanir rahim bismillah muna fara karatu